ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ci gaba da karatun da muke cikin wannan yini na asabar a cikin littafi muhimmanci riyadus salihin min kalam sayyidul mursalin صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى كم من يومنا بقي كوتقص دوتن ذو القعدة هجرة من زال صلى الله عليه وسلم أنا دبو دري هدو دا أربعين دبيو وان دي دي دي يا إنغانت دا شاتقص دوتن شدة أيوة عيسى عليه السلام أدبو 2021 muna cikin babun fil yaqini wat tawakkul mun karanci har zuwa sahihin hadisi na hudu cikin wannan babi wanda yake jeran gwanon hadisai 78 akan shi muka tsaya nan za mu tashi akan hadisi na biyar ƙarshen hadisin shi ne hadisin abu huraira wanda za Allah ta ƙara tabbata gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير akwai wasu mutane wanda za su shiga aljanna zukatansu kwatamcin zukatan tsuntsaye malamai suka ba da ma'anan menene manufa ta zukatansu kamar zukatan tsuntsaye kalu ma'anahu muwakkaluna muwakkiluna wa qila qulubuhum raqiqa malamai suka ce ana nemin mutane ne wanda suke dogaro da Allah madaukaki kamar yadda tsuntsuwa take dogaro da Allah ta kwana ta tashi dittin da jijjigi ba ta ajiye komi ba ko kwaya amma zuwa marece ta kuma cikinta a cike kuma kullum haka nan ne wasu malamai suka ce ana nihin zukatansu tafshi gare su ba su da tsauri قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga jabir da abdullah wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد yace ya yi yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɓangaren Najid Najid kusan iyaka ce da Saudiya da Yaman falamma qafala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a dawowa kafala ma'ahum sai taso tare da su fa adrakatuhum alqa'ilatu fi wadi kathir al-idha sai barcin kwana na rana shine ake cewa qa'ila domin laraba suna da al'ada cewa garjin azhar kahin a yi sallah azhar lokacin da rana ta ɗau zahimu wani a lokacin da suke barci turawa su ce su kuma sai bayan azhar su kuma suna yin ta ne galiban gabanin azhar wannan lokacin barci ya riske su a wani kwari mai yawan itace masu kaya su ake cewa idaf da nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zala sallallahu alaihi wasallama ya sabka daga abin hawan shi wa tafarraka nasu yastaghilluna bishajar sai mutane suka watsu kowa ya kama inuwar da zai zama ya kwanta ya huta ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وزال صلى الله عليه وسلم يا سبك الكشن سمرة والنفر كايا فعلق بها سيفه سيرات يتقبش صلى الله عليه وسلم قولنا إتاتيا ونمنا نومة جابر يتي سمكي برشي برشي sosai tun da tahiya ce an yi an gaishe da an zub da kai barci za a yi sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dukuna muna cikin barci sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam kwatsam iya kiran mu wa idza indahu arabi da muka zo sai muka iske wani balarabe wanda yayi nisa da ilimin addini a wurin shi wa qala inna hadha ikhtalafa ikhtarafa alayya saifi wannan ya warce mun takobi wa ana na'im ne kuma ina barci fastaiqastu sai na falka wa huwa fi yadihi alhali takobi na iya hannun shi sultan ya zare shi qala man yamna'uka minni yace to yanzu wane ne zai kare ka daga gare ni akwai wanda zai iya kare ka na safe kowa ya kama wurin shi ya tafi shi kuma babu makami tare da shi makamin na mazala sallallahu alaihi wasallam shi ne ya warce ya zare shi qultu sai na ce mishi Allahu salatan iya tambaya wa zai kare ka wane ne zai iya hana ka game da ni ni kuma ina ce mai Allah sai da muka yi so walam yu'aqibuhu kuma bai ukubunta manzala sallallahu alaihi wasallama bai mai ukuba ba wa jalasa wannan mutum ya zauna a ruwayar da za ta gaba ta gaba za ta ba mu bayanin cewa lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wane ne da lokacin da ya tambaye shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce mai Allah zai kare ni takobi sai kuce wa da za manzala sallallahu alaihi wasallama ya warce takobi shine kuma ya tsaya mazala sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu habbai ya gaya musu kissar da abin da ya wakana wannan na karantar da mu tsananin dogaro da Allah madaukaki mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce wa kafirin da ya ce mai wane ne zai hana ka game da ni zai kare ka ya ce Allah قال وفي رواية قال جابر cikin wata ruwaya wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi cikin wata ruwaya kala jabir jabir da abdullah wanda yarda Allah ta tara tabbata gare shi yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi zaka riqaqi riqa'i mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki wanda ake ce mai zaka riqaq yaki ne wanda tsananin zahiya kai ga ana sa wannan kyalle ko wani tsumma a kafa wanda zai kare mutane daga tsananin zahiya فإذا أتينا على شجرة ظليلة sai kwatsam ga mun zo a wajen wata itaciya mai tsananin inuwa tarakana hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka bar wa manzala sallallahu alaihi wasallam wannan inuwa fa ja'a rajulun min al-mushrikin sai wani mutum daga mushrikai ruwaya ta sama me yace a arabi ko nan sai kwaɗi ya ba shi kama ya kamantar da shi wane ne shi wannan mushirki ne ba arabin wasaifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'allakun bi shajara takubin manzala sallallahu alaihi wasallama iyara ta yi da wannan itaciya faktarakahu sai wannan mushiriki ya warce wannan takobi faƙala sai ce ta kafu ne cewa manzala sallallahu alaihi wasallama kana jin tsoro na qala la manzala sallallahu alaihi wasallama yace mai a'a banna jin tsoro qala fa man yamna'uka minni to wane ne zai tarye ka game da ni qala Allah manzala sallallahu alaihi wasallama yace mashi Allah wa fi riwayati Abi Bakr ibn Isma'ili fi sahih fi sahih a cikin riwaya ta Abi Bakr Isma'ili a cikin littafin shi sahih faƙala man yamna'uka minni ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam wane ne zai kare ka daga ni قال الله يتي الله قال فسقط الصيف من يده sai wannan takobi ya faɗi daga hannun ya kubce daga hannun wannan mushrik fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa azala sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan takobi fa qala man yamna'uka min tuwa sai kuma wane ne zai hana ni zai kare ka game da ni wane ne zai tarye ni fa qala kun khayra akhidin to ba ka ga yace to ka kasance mafi alkhairin wanda yake nake makana na iya roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya mini kai ya kai ya kashe shi da wannan makana kun khaira akhidin kasance mafi alkhairin wanda yake dauka wani faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu dama sai kiraye shi zuwa addinin musulmi faqala tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah kana tabbatawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle ni manzo ne na Allah qala la mushriki yace a ni bin shaida ba domin a lokacin nan babu zancen munawuci kawai kafiri kafiri ne bai yaso don kuma kawai iyakan kafirci ne ba zai munawuci ba yanzu in wani ne sai ce a na yi imani alhali a zuciya shi ba haka ba ne shi sai dai a kashe shi akan wani walakin ne wa'ahiduka Allah uqatilaka sai dai ni na daukan ma alƙawarin cewa ba zan yake ka ba abada ba zan yake ka ba wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka kuma ba zan kasance ba hallau tare da wasu mutanen da za su yake ka kina anan sai dau dau alwashi dau alƙawari cewa babu yaƙi tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalla sabilahu zalla sallallahu alaihi wasallam saboda rahmar shi da karanci sai ya bar wannan mutum ya tafi shi fa ata ashabahu sai zuwa mutanen shi abukan shi fa qala ji'tukum min indi khairin nas na zo muku daga hiyayyen alkhairin mutane wanda ya kowa alkhairi duba ka gani shi da kan shi ya shaida manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi kowa alkhairi domin mutumin da kane ma ka kashe shi baka samu dama ba domin takobi ya kubce ya dauki wannan takobi bai kashe ka ba kuma ya bujiro ma da musulunci ba kai musulunci ba alkawari kawai ka dauka amma duk da haka na manzala sallallahu alaihi wasallama ya bar shi dalilin haka sahabbai na manzala sallallahu alaihi wasallama da yawa sun shiga cikin addinin musulunci saboda kyakkyawar halin manzana salama saboda tabi'a shi tabi'a ce ta rahama ta sauƙi kyakkyawan hali ya sanya wannan mutum ya je ya gaya wa mutanen shi ce na zo muku daga wanda yi kowa a kai shi ne mazu sallallahu alaihi wasallam abu zakariya rahimahullah yake cewa qauluhu qafala ay raja'a ya dawo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga yaki wal idatu ash-shajaru alladhi lahu shawk ana cewa idat itace da ke da kaya wa samura bi fatah sin kawasin fataha wa dammul mim kawamim damma ash-shajaratu min at-talhi itace ce daga talhi nan tara kama da farar kaya wahiyar izamu min shajaratul idad suna daga cikin manya-manyan itace wanda suke da kaya waqtarafa sayfa ay tallahu ya zare wannan takobi wa huwa fi yadihi ya hannun shi sultan ay maslunan ya zare shi zarare takobi wanda ya zama to zarare shi وهو بفتح الصاد وضمها كواصاد وان فتح سلطان كوكما كتي سلطان حديث نشد عن عمرو عن عمر رضي الله عنه ان سامونا حديث دغ عمر بن الخطاب وان يرضى الله تكار تبتا غريش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah wanda sai da Allah da aminci shi tsara tabbata gare shi na cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتعود بطانا دادي ku muminai ku musulmi kuna dogara da Allah maɗaukaki mutuƙar dogara da shi bakwa dogara da wani mutum bakwa dogara da iyawarku ko iliminku bakwa dogara da ikonku ko makamanku ko ƙarfinku bakwa dogara da wani dangantakarku ko dukiyarku ko abin da ya kama da haka kuna dogara ne da Allah maɗaukaki iyakacin dogara kula razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah madaukaki tabbas ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsaye taghdu khimasan tana jijjihi ta tashi da tunda sahi da tsananin yunwa wata wata ruhu bitana kuma ta mareta tana cikin ta a cike ba abin da ta ajiye za ta tahi ne doron ƙasa ta tsinci a arzikin da Allah maɗaukaki ya arzika ta da shi amma nan kuma tawakkuli ya sha bamban da tawakul tawakkuli shine mutum ya zabura ya gwada ƙoƙarin shi ya dogara da Allah maɗaukaki tawakul shine kuma mutum ya yi kwance da kaya misali ya kwanta a wannan masallaci ya ce ai na dogara da Allah Allah zai bani abin da zan ci wannan tawakuli ne ta'addanci ne akan shari'a a za ka tashi ka nema mai da Allah maɗaukaki umarni a tashi a nema ya yi wallazi na amuru idan kudaitun salat fantashiru fil ardu wabtau fa idan kudaitun salat ardu fantashiru fil ardu wabtagu min fadlillah nan nema ake a tashi amma kuma da wannan nema ba a dogaro da iyawan mutum ko kwarewan mutum ko ilimin shi ko abin da ya kama da haka a cikin neman shi zai dogara da Allah ne madaukaki domin shi ne abin dogaro قال رواه الترمذي وقال حسن حديث حسن امام الترمذي يفتر da wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce قال رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامه الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه برقم 410 kuma ya ingantar da wani hadisi alawa cikin sahih jami'a ma'anahu ma'ana wannan hadisi kala tadhhabu awwalun nahar tana tahiya farkon sahiya tun da jiji himasan ay damiratan albutun cikin ta alinke babu komi min alju'i saboda tsananin jinwa cikinta ya motsi babu komi watar jiru akhirin nahar sai ta komo da yamma bitanan tana cikinta a cike ai mumtali a talbuto cikin cikin tana cike hadisi na gaba an abi amara albara bin azib radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abi amara براءة وعازب وان يدع لا تكار تبتا ذريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال وان يسير يا الله دعمون شنش تكار تبتا ذريش يتي يا فلان يا كيواني إذا أويت إلى فراشك idan ka je wajen shimfiɗarka za ka kwanta fa kulka ce allahumma aslamtu nafsi ilaik ya allah maɗaukaki na miƙa raina ya zuwa gare ka wa wajjahatu wajhi ilayk na fuskantar da fuska ta yi zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayk na mika al'amari na yi zuwa gare ka wa aljatu zahari ilayk na rabar bayana ya zuwa gare ka Allah rakbatan wa rahbatan ilayk ina mai kwadayi ya zuwa rahmaka ina mai jin tsoro ya zuwa azabaka Allah la malja'a babu wata mafaka wala manja babu wata matsayi ta minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare nan ba yanda za a yi bawa tsayewa Allah madaukaki babu wata malaba babu wata kangiya game da Allah madaukaki amantu bi kitabika alladhi anzalta na yi imani da littafin da ka sabkar da shi وبنبيك الذي أرسلت دا النبنك ولدك أيكوش فإنك إن مت من ليلة إن مت با مت با كسكريني فإن مت من ليلة مت على فطرة وكما زمانتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تشاك واني إذن كوهد وانا كما وانا شيني أنصب kamar ya kula da kin wannan da yi ka wannan kafaɗi wannan addu'o'i fa in mitta idan ka mutu min lailatika a wannan dare naka mitta to ka mutu ne alal fitra absa fatara abinda Allah madaukaki ya halicci bawa na tauhidi cewa haka Allah madaukaki ya halicci mutum akan tauhidi akan ya san cewa babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa yana asbahta asbahta khairan in kuma ka wayi gari to ka wayi gari cikin alkai wannan addu'o'i suna da kyau a kiyaye su a hardace su lokacin da mutum zai kwanta ya jinjina wa Allah madaukaki da irin wannan addu'o'i sai zamanto in Allah madaukaki ya sanya karshen kwanan shi ne sai zamanto ya kwana a kan alkhairi a cikin alkai domin ya tabbatar suwa Allah madaukaki da dukkan abin da ya cancanta abota mishi a tabbatar mishi bangare na rububiya bangare na uluhiya bangaren asma wa sifat wa fi riwayat hadisin wannan muttafaqun alaihi sai imam bukhari da muslim suka fitar da shi cikin wata riwaya fi sahihain halawa a cikin sahih bukhari da muslim daga barada azib qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idan awaita ila firashika idan ka tattara ya zuwa mazdaja aka wajen kwananka fatawadda ka yi arwallah wudu aka lissala arwallarka ta yin sallah sun mazdaji ala shiqqikal ayman sannan ka kwanta a bisa bangaren ka na dama wa kulka ce wa zakara nahwahu sai ya ambaci kwatamcin wannan hadisi na sama daman kuma nashi ne sun makala wa ja'alhunna akhira ma taqulu kuma ka sanya wannan addu'o'i karshen abin da zaka faɗi ne ce da zaran kayi wannan addu'a ba abin da zaka yi sai bacci babu wata hira babu wani abin da za ka yi kawai daga wannan addu'a da kai kawai barci zai ɗauke ka kenan nan sai aka samu daɗi a kan cewa can da farko cayi iza a waita ila firashika nan kuma sai ce iza a taita mazuji'aka wajen barcinka kuma duk ma'ana guda ce sai dai ziyadar da aka samu a nan cewa waje alhunna akhira ma taqul ka sanya abun da ƙarshen abun da zaka faɗi cikin wacce ruwaya ta farko bai kawo wannan ba hadisi na takwas an abi bakr an abi bakr siddiq an samu wannan hadisi daga abi bakr siddiq abdullahi bin uthman bin amir bin umar bin ka'ab bin sa'ad bin tamim bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin ghalib al-qurashi at-tamimi wannan nasaba ce ta abubakar radiyallahu anhu suna gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan murra na bin lu'ay ka bin lu'ay afwan wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu da shi da mahaifin shi da mahaifiyar shi dukkan sahabbai ne dukkan sun musulunta قال نظرت إلى أقدام المشركين ناكل قواهو مشركي ونحن في الغار مكما منا تكنكو قوان وندوسي وانا أبو بكر رضي الله عنه يا بعد قصة هجرة تارد من قال صلى الله عليه وسلم sun shiga bayan sun tau bayan kwana uku suka shiga cikin wannan dutse kafirai da aka wayi gari suka nemi manzala sallallahu alaihi wasallam sama da da kasa aka rasa shi shi da Abubakar suka ce ai sun tsaye sun yi hijira mu bi san su to shine suka sanya cewa dukkan wanda ya kawo labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga inda yake to iya da raƙumi ɗari shi yasa mutane suka fantsamu aka ta yi neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai suka zo wajen wannan kogo suka tsaya shine Abubakar radiyallahu anhu yake cewa wa nahnu fil ghar lokacin da muke cikin wannan kogo wa hum ala ru'usina suna saman mu fa qultu ya rasulullah nace nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi da dai a ce ɗayan su zai kalli ƙasan ƙawahuwan shi la abasarana to wallahi da ya gamu faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abubakar ma zannuka ya Abubakar bisnaini Allahu salisuhuma yaya zatanka ya kai Abubakar da mutane guda biyu Allah shine na ukun su ina wannan kai mutuka a cikin yaƙini ne da dogaro da Allah wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na tara da cewa kuma lokaci ya yayi muna iya karanta shi mu tsaya akan haka nan na'am to mu karanta taliki tala wancan kuma a kalkashin lamba ta ɗaya ne na inda ya ce توكلت نوم توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتعود بطانا حديث نشدة قال شيخ عبد المحسن بن بن حمد العباد حفظه الله شيخ عبد المحسن بن حمد العباد wannan mutum na daga cikin ɗaiɗaikun manya-manyan malamai wanda suka yi saura a doron ƙasa a raye ɓangaren hadisi da sauran ilimin muka a dai kasar saudiya kuma a abin da ya bayyana ba malaman da suke boye ba a zahiri babu irin shi a cikin ilimin hadisi kuma har yanzu iya raye baya da aiki sai darasi a cikin masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Musin Abbad rahimahullah hafizahullah tsoha ya kai tsoha amma duk da haka nan ana tare da ilimi da tsoron Allah da aiki da shi don kana neman kaskantar da kai idan ka zamna wajen wannan malami za ka kaskantar da kanka domin mas'ala wadda ba ta kai ta kawo ba ƙananan almajirai suna iya ba da amsa idan aka tambaye shi iya shaku a kan wannan amsa zai ce la'adiri kawai ya tsaya don sani ba la'adiri daga wannan la'adiri kinan baya ƙara kuma iya san abin amma la'alla akwai wasu bayani wanda iya ya kamata a yi wannan bayani la'alla a wannan lokaci bai halatto su ba to shine yake cewa fa bayyana sallallahu alaihi wasallama fi hadha alhadith anna Allah ta'ala huwa alladhi yarzuqu at-tayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin wannan hadisi cewa lalle Allah madaukaki shine yake alstar da tsuntsaye wa anna tilka at-tuyur la tajlis fi aukariha cewa kuma wa'annan tsuntsaye ba sa zama a cikin gidaddajinsu tantaziru shay'an yu'ta bihi ilaiha wadda tana sauraron wani abin da za a kawo mata fahiya duna an tabraha ba kuma ba kuma bayan ta neme ta ba ta barta ba wa inna ma takhruj min aukariha tana huta ne daga gidaddajinta tabaha an rizq tana neman arziki wallahu ta'ala huwa alladhi yarzuquha kuma Allah madaukaki shine mai arzuta ta fa hiya ta'khudhu bil asbab tana ruko da sababba ne fa taghdu khimasan zata tawayi gari tana mai tsananin yunwa ai ta khuruj min awkariha fi sabah khaliyat al butun ta huta da tana huta daga cikin gidaddajinta da sahi da jijjihi cikin bab komi wata ruhu fi akhirin nahari bitanan kuma ta komo ƙarshen yini a cike cikinta a cike ki mumtali atul butun fal insanu ya kuzu bi sabab mala ya ce na wajibi ne mutum ya yi riko da sababi wa yasta'inu billah sannan kuma ya nemi taimako ya dogara da Allah ya nemi taimako Allah bakka zama ka kwanta daga inuwar sahi sai ta marice ka ce kuma Allah ya arzuta ka ka ji daɗi babu karatu babu aiki babu neman kuɗi babu komi kawai ka kwanta kuma ka ce ka ji daɗi to wannan tuhuma ce akan shari'a ana umarninka ka yi ƙoƙari ka zuba ƙoƙarinka kuma kadda ka dogara da wannan ƙoƙari ka dogara da Allah kuma ka ga abin da Allah zai yi qala billah ala tahsili al murad wa tahaqquqihi kuma da tabbatar da al murad nan sai mu tsaya akan wannan hadisi na wancan hadisi karshe hadisi wannan na takwas za mu tashi kan hadisi na tara insha Allah abinda muka waje daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alja'atu zahari eh fatah jim الجعت الجعت نعم من اللجوء ne maidawa ko karkatawa ko rabawa mm na'am e galiban akwai bambanci galiban malamai suna ta al'ara mutanen